ka tsire da gudawa har ka mutu ma'ana ta uku ita ce a samu abin da ake kira ainihin wato irin ciwo da ke fitowa ya yi ruɗu-ruɗu a kan ciki ina fata an gane wanda shi kuma yana haifar da kumburin ciki don haka kenan ƙullewar ciki za ga ciki yana matsewa ciki ne haka wannan kuma za ga cikin ya yi kwajaja haka wannan kuma za ga gudawa ce ce ta yi cikin gaba ɗaya motsi duk wannan yana ɗaukar waɗannan mun karanto a bayan sha Allah ba su yi hadisan akwai hadisai biyu akan haka awalan na farko wa man mata fil batan fa huwa shahid wanda ya mutu da ciwon ciki to yayi shahada rawahu muslim wa ghayruhu al-imam muslim da wani suka rawaito wannan hadisi وتقدم بتمامه في الخامسة تككر وانا حديثي تاغبات اتكن بقى تبير انكم انتابا ثانيا حديثي نبي عن عبد الله بن يسار لدى عبد الله بن يسار قال لك كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي منا زوني da Sulaimanu ɗan Surar da Khalid dan Urfuta sai suka fara hira cewa wani mutum Allah ya mai rasuwa mata bi batnihi cikin shi ne ya kulle shi sai ya mutu fa idza huma yastahiyani an yakuna shuhada a janazatihi sai na ji suna kwaɗayin ina ma da sun je jana'izar wannan mutum fa qala ahaduhuma lil akhar sai na ji ɗayan suna cewa ɗayan ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أه لمن ذن الله بايات من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره wanda cikin shi ya murɗe shi har ya kashe shi ba za a yi mishi azaba a kabari ba fa qala al-akhar sai ɗayan yace bala haka abin yake wa fi riwaya a cikin wata riwaya madadin cewar bala cewa ya sadakta gaskiya ka faɗa annabi ya faɗa haka wannan hadisi yana bayyana cewa wanda duk cikin shi ya murɗe mishi ko cikin shi ya mishi ciwo har ya mutu to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari alama ce daga cikin alamomin yadda lahira za ta kasance Allahu akbar idan kabarin ka ya yalwatu ya haske ya ni'ima to lahirar ka za ta fi haka kyau idan kabarin ka ya kuntatu kabarin ka yi bala'i wuta ta kama ciki to gobarar da zaka fuskanta a lahira ta fi haka na'am daga cikin kaburbuka akwai wanda yake wuta gobara tana kamawa gadan gadan sai daga cikin mutane akwai wanda ƙasa ba ta yarda ta karbe shi a rufe shi gari ya waye sai a a same shi a waje a sake rufe shi gari ya waye a same shi a waje Bukhari ya rawaito hadisi sahihi akan haka wani mutum musulmi ne ya zo musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya dan shugantaka kawai sai ya rudda ya koma kafirci ya koma cikin dangin shi yahudawa yahudawa suka yi ta siyasa da abin aka yi ta yawo madina ana kiɗa ana sa shi yana rawa a gaban mutane wato ana celebration yawwa ya dawo yahudawa 'yan siyasa ne ɗan demokuraɗiyya ne wai don musulmi su ji haushi to ga wanda ya musulunta kuna munna ya dawo ba daɗe ba kai ya mutu aka je aka yi mishi burial aka sa katako mai tsada akwati aka yi komi da komi gari na wayewa sai da gawar shi a kan kabari yahudawa nan suka ce ƙarya ne musulmi ne suka je suka kwakulo shi wajen a ce saboda yawar dare shi kenan suka sake mai da shi gari ya sake wayewa suka sake ganin haka suka sake cewa musulmi ne suka mai haka suka sake mayar da shi suka shagali sai aka aza masu gado ga masu gadin da komai kuma gawar ta sake dannowa ta yi waje sai suka ce a watsa ya bashi wuri dan iska shi ya gawa kai shi kenan that's all iya abin da ba su kai kenan sai suka watsa hadisi ne sahihi yana cikin sahihi bukhari tare da cewa karka manta Allah yana cewa alam naj'alul arda kifata ahya'an wa amwata shin da mu sanya musu ƙasa wadatacciya ba suna da rai ko bayan sun mutu ka taɓa ganin mutumin da yake shi ta har yanzu bai samu filin da zai gina gida ba saboda ƙasa ce kaɗan duniya ce kaɗan babu duk burinka ƙasa ta ishe ka ahya'an sannan wa amwata ana saka ka ƙasa shi kenan za ta haɗe amma shi ta ƙi karɓan shi to da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya kiyaye ka jama'a kun ji wannan hadisi wanda duk ciwon ciki ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari jama'a wani dandali ne daga cikin dandalin da Allah yake jiran duk kowane halitta ya zai same shi da Allah yake cewa inna rabbaka la bil mirsad Allah yana nan yana jira duk ka gama abin da za a gama Allah yana nan yana jiran ka kabari ita ce madakata farko a turo mala'iku su ɗauki ranka cikin salama da aminci sai kabarin ka ya haske a buɗaɗa maka ai maka shimfiɗa aljanna ka ji ƙanshin aljanna hankalin ka ya kwanta in ka saba wa Allah Allah ya turo mala'iku su maka dukan kiya suna gaura maka mari suna dukan kwakwasan ka suna cewa akhriju anfusakum duka da ranka ka bamu mutumin banza al-yawma tujzauna azabal hur yau za ka sha wulakanci za a wulakanta ka a kaskanta ka sai sun yi bigi da kai tukuna sannan sai a shaƙe ka a fijjarar wannan za a ce gharqa yasa wani ya zo mutuwa sai an kulla daki in ya tafe ka to tare za ku tafi saboda a lokacin tsalle yake yana amai yana kashi yana gudawa duk abin da ke kusa da shi yana bugewa mala'iku ne suke bin shi ya barjuna wujuhahum wa adbarahum fad'u an shimali suna dukan iyayensu akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu kai ka ji ko hakanka aka ce bukuro ka bamu waya balle ranka ina ma ka san yake duk ya gama buge-bugen sai su danne shi a yi koren madadin a fiddo sai a yi ta jijjigawa a ta jijjigawa a ta jijjigawa shi ne za ka ji wani yana ihu zai mutu yana ihu sai a rufe kofa a nemo ƙarfi su riƙe shi a ɗaɗɗaure shi ya tsinka igiyar da mala'iku yake yi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya maka kyakkyawar cikawa to irin wannan ya je kabari to abu ya munana la hawla wala quwwata illa billah akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya da wannan hadisi a cikin mujalladi na 1 shafi na 289 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a mujalladi na 2 shafi na 160 wa hasanahu kuma tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan وابن حبان في صحيحه ده الإمام ابن حبان أتكلم لتاسج الصحيح a cikin lamba ta ɗari bakwai da ashirin da takwas mawaridin zam'an kenan ku kiyaye jama'a littafin mawaridin zam'an ila sahih ibn hibban malam nasir din albani ya yi wa littafin aiki na musamman magana ce mai tsawo amma bari taƙaita ta cikin 'yan daƙiƙoƙi kaɗan asalin littafin ibn hibban albani ya yi aikin takhriji da ta'aliqin shi sa'annan al-imam al-haytami malamin su ibn hajar ya yi mawarid al-zam'a ya kokarin tattace hadisan da suka zo cikin ainihin ibn hibban din ya kawo su a takaice a cikin wannan littafi na shi wai sai sanya sai sanya littafin suna mawarid al-zam'an ma'ana idan kana jin kishiyar hadisan ibn hibban to ga inda cikin gaggawa ka je ka ɗibo su ka sha nasiru din albani da yazo shi ne sai wannan littafi ka gan shi mawaridin zam'an din ne sai ya kasanta shi kashi biyu kashin farko shi ne sahihu mawaridin zam'an kashi na biyu shi ne da'ifu mawaridin zam'an don haka littafin gashi kashin farko shi ne mujalladi biyu kashi na biyu shi ne mujalladi na ɗaya dukkan hadisan da suka inganta a cikin wannan littafin ga su ne waɗanda ba su inganta ba kuma ga su ne kana buƙatar ka samu wannan littafi musamman in kana karanta ainihin littafin nan na ahkamu jana'iz don ka rinƙa kana nazari Allahu akbar to yake abu da mawari wa tayalisi da al-imam abu da da tayalisi a lamba ta 1288 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 262 wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne الثامنة والتاسعة علامة تتكوث بعلامة تترى الموت بالغرق الموت بالغرق رسوة a lokacin da mutum ya ainihin wato nutse a cikin ruwa mana ambaliyar ruwa ta cinye mutum ko kuma mutum ya afka cikin ruwa ya mutu ko kuma ruwa ya tafi da shi da gwargwadon yadda haɗarin ya faru matukar ta hanyar ruwa ne walhabi da kuma gudujewar jini a samu wani jini ya rushe a kan shi ko wata gada ta ruguje a kan shi ko wani bene ya rushe a kan shi duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawar cikawa da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda magana annabi da yake ash-shuhada'u khamsa shahidai guda biyar ne al-mat'u wanda ya mutuwa a lokacin ta'u shine ma'ana al-mat'u ba wanda aka soka ba wal mabtu da wanda ya mutu saboda ciwon ciki wal gharaq da wanda ya mutu a ruwa ya sahibul hadmi da wanda jini ya danne shi was shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu a fagen daga akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujallabi na shida shafi na talatin da uku zuwa talatin da hudu muslim ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na shida shafi na hamsin da ɗaya wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujallabi na biyu shafi na ɗari da hamsin da tara wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujallabi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar da shafi na ɗari biyar da talatin da uku min hadisi abu huraira a cikin riwayar abu huraira zama kun ji wannan al'ashira alama ta goma daga cikin alamomin da ke bayyana kyakkyawar mutuwa mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha mace ta rasu a lokacin naƙudarta saboda ɗa da za ta haifa ko saboda ɗan da ta haifa duka biyu idan ta rasu bayan ya fita daga cikinta ta samu daraja idan ta rasu da shi a cikinta ta samu daraja duk ɗaya duk wanda ya faru ma damar saboda haihuwar ɗan ne ta mutu ya ta samu mutuwar shahada Allahu akbar ya ku matan aure kun ji albishir gare ku ya ce da kika zauna kina haƙuri a ɗakin miji har kina haihuwar ɗaya Allahu akbar har garin haihuwa wannan musiba ta same ki ta rasuwa fayalaha min bishara madalla da irin wannan albishir da hadisin ubadata bin samit saboda hadisin ubadata dan samit waɗannan su ne hadisan da malai yake ta ishara da su أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je gaida sahabin shi din nan mai suna abdullahi dan rawaha ɗaya daga cikin kwamandojin nan guda uku da muka ji waɗanda aka tura su a jeshul umara allahu akbar ɗaya daga cikin mawaƙan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع مواقعين من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله أنا فنشي من ذن الله أنا جندا إن واقعين إكي مشي har manzon Allah sai da jinjina mishi yake cewa dan uwanku Abdullahi da ke min waka gaskiya ike faɗe ba ƙarya ike faɗi ba sunan zan Allah rero ya ƙaryace wa fina rasulullah ya tilo kitabahu manzon Allah gashi a cikin mu yana karanta littafin shi idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna yana karanta qur'ani da daddare yana karantawa har alfijir ya fito yana karatun qur'ani lokacin da kafirai ke jin daɗin bacci ya nuna mana shari'a bayan da mu batattu ne yanzu ga zukatanmu sun haskaku da addinin musulunci manzo Allah yana jin daɗin wannan waka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har wata yarinya baiwa ta zo ta zauna kusa da shi wata rana ta zo tana yin wannan waka tana wasina rasulullah yatlu kitabahu to abinka da yan mata waka ce waka sai kuma ta ƙara tana cewa wasina rasulullah ya'lamu ma fi ghad annabi ya san me za a yi gobe sai annabi ya ce a a a a ki bar wannan ki nada zuwa ki ci gaba yawwa wannan shi ya nuna mana al-mi'yarul haqq wal mizanul awfa لسنية الشعر وبدعيته masu waken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai manzon Allah waka ya san cewa sunna ce wa annabi waka amma kada ya sake ya ɗibi mukaman Allah ya bai manzon Allah in yi haka yayi ƙarya yayi bid'a kai kuma da kake sukar wanda yake yaban manzon Allah da waƙe ma damar ba ƙarya yi ba ba bid'a yi ba sukar ka bid'a ce balansin kenan yanzu an ba manhajin salafiyanci kuka kama ba waɗannan sun kama ɗariƙa kowace hayaniya za su tarkata su su ne manzon Allah waƙe waɗannan kuma su ne ɗan izalunci kuma da sun ji ana waƙa suke bid'a ce dukan ku kun bata dukan ku kun bata ba bambanci yiwa manzon Allah waƙa sunna ce na'am daidai ne don manzon Allah yana so yana jin daɗi ana yi mishi a gaban shi har in an yi mai a wata kwanan ma ku da ku sani ba sai zai faɗa muku an yi mishi waka kaza to Abdullahi dan Umar suna ina lokacin da Abu Talib yau annabi waka amma sai da annabi ya koya musu waka wa abyadu yustasqa al-ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatun lil aramin kashi a bakin annabi suka ji wannan waka ba haka ba amma dan Umar shi ya rawaito ta sanda Abu Talib ya waka yana ina a duniya baban shi ma Umar din shekarar shi nawa annabi ya karantar da su ita saboda haka yin waƙen manzon Allah ba bid'a bane ku ji wannan ku kuma masu waƙen manzon Allah ku daina ƙari banda ƙarin ruwa kar ku wuce shi ne balancing ta haka alfaza ya yi waƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba manzon Allah daidai ne amma a cikin ishiriniya da hamziya da albarda akwai kurakurai to kurakuran ba za a ci gaba da danganta su cewa ya ban manzon Allah wani sai a ce kuskure ne amma ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce ya kafirta ba ba za a ce mushriki ba ahlus sunna ne salafi amma ya yi kuskure shi kenan amma kai ka ce dan ne ba a ce yayi kuskure ya dan ne ba a ce yayi kuskuren ba gashi yayi kai kuma ka ce dan ne ba a ce waƙan manzon Allah sunna ce ya dan ne ba a ce ba da manzon Allah yana wa kanshi saboda haka in ba manhajin salafiyanci ba ba abin da zai balansin duk irin wannan shigantaka ta son zuciya kowa ya sha alwashi shi abin da yake yi daidai ne kuma abin da wani yake yi ƙarya ne da haka dole ku je ku karatun hadisi ku zama malaman hadisi shine za ku iya daidaita al'amari malamin hadisi ba abin da ya shafe shi kawai gaskiya yake nema duk wanda ya ta kuma kawai gaskiya ce ba abin da ya shafe shi amma kai dan kungiya kaza ne kai dan dariƙa kaza ne shikenan wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara kace duk wanda ba dan kungiyar sa ba zai shiga aljanna ba wanda ce duk wanda ba dan dariƙa shi ba zai ba zai shiga aljanna ba a'a tilka amaniyuhu قل هاتوا برهانكم in kuntum sadiqin Allah yake duk waɗannan maganganun ku ne na banza ku kawo hujja in kuna da dalili sai ce ne bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wanda duk ya sallama fuskar shi ya musulunci ya musulunci kawai shi ke shi kenan don haka ku yi ƙoƙari ku yi karatun hadisi ku yi ƙoƙari ku yi karatu a bisa manhajin salaf shi ne zai mai da ku mutanen kirki ba ruwanka duk wanda ya musulunci sai zai shiga aljanna don ba ɗakin uwarka bane dan lokaci za a za a yi muku yawa ce ina fata an gano wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bari mu karasa hadisin wannan sahabi abdullahi dan rawaha mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam har har tukunci fa ana bayarwa in mutum yayi manzon Allah waka ko kun fahimta jama'a ana ba da tukunci manzon Allah ana ba da tukunci babat su'abi mutayyamun ghairu matbubu inna ar-rasul lanurun yustaba'u bihi wani yaro ne dan takife mala amma ya gaji waka ya iya waka amma dan takife ne je waka ya gaji annabi sallallahu alaihi wa sallam kafiri ne manzo Allah yake sahabbai a je a zo da kansu sahabbai suka yi tunkuri suka tafi wanshi ya musulunta sai wanshi ya aika mishi da jawabi a waƙe saboda su sun gaji waka ya'yan zuhairu ne zuhairu ku ko jahiliya ta san ya iya waka wanki ya aika mai da sako cewa to kai eh manzo Allah ya fasawa a kamo kanka kuma sun tafi dan haka ina baka shawara ka san dabarar da zaka yi shi ne ya samu ya je ya naɗa rawani irin na buzaye a mawali sai ya zo gidan abubakar suka gaisa ka gani ne ce a to na zo in musulunta ne abubakar ya ce madalla faɗi la ilaha illallah ya faɗa ya ce to ba matsala yanzu ko ka gane ko na bayyana yake ba ko na ba ta gane sai kira a mawalin shi abubakar gan shi yake ka amma kana da waye mun yi fatawa a kanka tun sojojin sun tafi suna aiki to yanzu ne ka zo da shi ya ce tun da na musulunta ai na dawo cikin gida mu je ka kai nuna annabi ya ce to ya kai shi rai annabi sallallahu alaihi wasallam ba abu bakar sai ce mishi bai da amawalinka saboda hanya na da tsautsayi kada wani daga gidan sama kawai ya biro mana ya mai da amawalin su suka tafi da suka je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce to ga shi nan ya ce ba ice ya ne yana cewa ya sai sai ni ya cire amawalin shi manzo Allah yake kai shi ne sai ni ya ce tabat tu'adu mutayyamun ghairu matbulu إن الرسول لنور يتبع به ya fara yaban annabi sallallahu daɗi ya daɗi annabi sai ya cire mayafin shi ya kifa mishi saboda haka yaban manzon Allah gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam ba bid'a bane ku je ku karatun hadisi ko kuma kar ku zan cikin yabo kai uba take ka rinka kana aunawa shi yasa shi kanshi babban mawakin manzon Allah yake زن القول إن حاولت مدح محمد وفي كل قول مستحيل وجائز yake in za ka yabi annabi Muhammad ka rinka aunawa kar ka saki bakin ka duk abin da ya fito ka faɗi a'a ka yi kuskure ka rinka kana aunawa to haka ake yi ba za ku gane wannan ba duk sai kun je kun yi karatu amma kawai kowa ya tsaya shi abin da ya dame shi kawai kullu izbin bima ladayhim sami'u ba karatu wallahi za ku yi ta shirme ku ta dankara wa junan ku kaulasan da bid'a da sauransu a halin dukkan ku ƴaƴansu Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji wannan ainihin wato sahabi ubadu dan samu da ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ada abdullahi ibn rawaha manzon Allah ya je da abdullahi dan rawaha qala sai yace fama ta hawwaza lahu an firashihi baya iya ko matsawa ko dan matsawa ya dan matsa daga kan shimfiɗar shi wato ya dan motsa ya matsa ba wato rashin lafiya ya dukkata shi ya galabaita gashi na rigib ina fata an gane فقال في من ذا الله يتي أتدري من شهداء أمتي كاسا شهيدا الأمة تقوى qalu sahabbai suka ce qatlul muslimi shahadatu kisan musulmi a kashe musulmi a filin yaƙi shahada ce qala sai annabi yace inna shuhada ummati la qalil idan la qalil wa ashe shahidan al'umma tawa kaɗan ne qatlul muslimi shahada na'am na yarda kashe musulmi ana musulmi idan an kashe shi to shahada ce wa ta'un shahada mutuwar annoba ita ma shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a mace dan ta kashe ta suna tare to shi ma ainihin shahada ce ga shi yace hiya allati tamutu wa fi batniha waladu ita ce wadda ta rasu dan na cikin ta ta rasu dan na cikin ta shahadatu wannan ma shahada ce yajruha waladuha ɗanta zai ja ta a ranar alkiyama bi sararihi da cibiyar shi ilal janna har zuwa aljanna ka san cibiyar shi dama tana makale da uwar placenta ta nan yake samun kaza da kaza da kaza da saka bincike likitoci da masu karatun science a ranar alkiyama wannan ɗan da ta mutu da shi a ciki sai ya fito yana janta zuwa aljanna da wannan cibiyar tashi Allahu akbar ka ji dan halal zai kai uwar shi aljanna gashi nan malai yace asirra ma yabqa ba'da al-qat'i mimma taqatahu al-qabila abinda ake nufi da cibiya shine wannan abu da yake ragewa bayan ainihin unguwar zoma ta ainihin wato yanki wasararu to sararu din fa ma taqta'uhu abinda take yankewa an gani asirratu ita cibiyar to asararu fa igiyar da ke jikin cibiyar to kun ga sarar din annabi ya amfani da shi amma me yasa na fassara mana cibiya kusantar da ma'anar cewa to igiyar cibiyar ko kun fahimta jama'a malam sai yake cewa وهو السر بالضم أيضا كما هروا أنا تيوى السر أخرجه أحمد الإمام أحمد يستبع أن حديثي أتشم مجلدين هو إشافي ندري دي دقاه haka mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ashirin da uku wa darimi haka al'imam darimi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas wa tayalisi da al'imam abu da da tayalisi a cikin ainihin wato lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa lahu fil musnad har wa yau al imamu ahmad a cikin musnad a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da sha biyar da shafi na ɗari uku da sha bakwai da shafi na ɗari uku da ainihin ashirin da takwas ya ruwaito irkun ukura wasu hanyoyin daban وتاريخ ابن عساكر حكنا أكسن تاريخ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق أكسن مجلد تكسني اسمي كسي نتقف لما تكدى تأريه إذا تلاتين دشدا أفسك تكدى تبيو وأن ما لمن سرويت وأن حديثي طرق أخرى وسهل دبا abin da ya faru jama'a wannan littafin na ibnu asakir littafi ne mai yawa a wancan lokaci ba a buga shi ba ina fata an gane lokacin da albani ya amfani da su wato lokacin da su malam nasiruddin albani suka taso a duniya a farko farkon wannan karni da aka kare shi na 1900 din nan littattafan hadisai da yawa suna nan a rubutu rubutun hannu ba a buga su ba don haka ya rinka ɗaukowa ne daga makhtutat rubutun hannu ina fata an gane amma dab da zai rasu an buga wannan littafi ga shi ka gan shi tarihu madinati dimashq mujallabi 82 ne Allahu akbar aikin aiki ne jama'a من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله يكرمك don haka fakun muhaddisa au mutatassilan ala almuhaddisi jama'a kun ji wannan hadisi wasu babu an safwan ibn umayya inda darimi wa nasa'i a ƙarƙashin wannan matsala akwai hadisi da ainihin safwan dan umayya ya rawaito yana nan a cikin musnad darimi wa nasa'i da sunanin nasa'i a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa ahmad da al'imam ahmad a cikin mujallabi na shida shafi na ɗari hudu da sittin da biyar zuwa ɗari hudu da sittin da shida وعن عقبة بن عامر عند النسائي هكذا الإمام عقبة بن عامر يا رويت إلم وانا حديث وانا نان أتكن مسند آسنن النسائي مجلد نبي شافي نسكن نبي زياد أكو وعند البخاري في التاريخ الإمام البخاري ما يا رويت أتكن لتافي التاريخ الكبير أتكن أين واتو كشي نأكو أنجاني فسكت تكبا تبا سمن lissafin takarda ta hamsin da takwas shi ma wannan littafin a lokacin da albani ya hujja da shi ba a buga shi ba amma alhamdulillah a yanzu ga shi an buga shi mujallabi tara ina fata an gane wannan yana daga cikin alheran da ake ta nuna wa mutane idan kuka tashi ku yi abin da za ku game da hidimar sunna idan yan baya suka zo sai zama kun sauƙaƙe musu hanya wallahi waɗannan littattafan a wurin waɗannan malaman muka fara jin sunayensu yau ga shi su ba su ga waɗannan littattafan an buga su ba mana har suka mutu sun ɗan littattafan ne a rubutun hannu amma ga shi mumin gan su ga shi an rubuta su shi ne sai kuma almajiran shi suka tashi suna ta haƙiƙin waɗannan littattafai a ƙarƙashin ilimin da ya koya musu abin da ake ke ba zama ake kullum kuna malamai kullum ku kenan munafunci kullum ku kenan neman sharri kullum ku kenan an dingimanci aiki za ku yi academically duniya ta ce da cewa na'am waɗannan duf'a ce waɗannan generation ne na malamai ba wai a kullum ku kenan to ya za a yi a kullawa na makirki ya za a yi kaza kun fi kama da ɗan daba fiye da malamai ai abin da su suke yi kenan ba ruwansu da wani ba abin da ya shafe su ba su ɗauki kansu a matsayin wani abu abin da suka ɗauka hidima suke wa addini neman kusanci suke saboda ranar alkiyama su samu ceto wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sun yi wa sunna shi hidima wannan ba zai yi ba na farko sai ka koya na biyu sai ka tsarkake zuciyarka ka tunkari aikin da gaske na fata an gane to kun ji jama'a amma wannan riwayar ita ta zo ne da qadiyatul gharq qadiyatul gharq an gane wannan riwayar ta nasa'i da bukhari din ta zo ne da mas'alar wanda ya mutu a halin ruwa ya haɗe shi ne kawai riwayar da ta zo wa an rashid ibn ubays inda ahmad haka rashid dan ubays ya ruwaito shi ma hadisin shi na nan a cikin musnadul imam ahmad a mujalladi na uku shafi na 289 wa rijaluhu thiqat mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne وقال المنذري في الترغيب الإمام المنذري يا فدي أتكل التافن الترغيب والترهيب أتكل مجلد نبي شافي نتألي بيد أيكي إسناده حسن إسناد وانا حديثي كتاواني وفيه الزيادة أتكنشكم أنسى مؤمن واتو قال وانا كجا أتكل لفظ شوى يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أنقالي أتكن أيمن واتو وانا التافي نأيمن واتو ترغيب والترهيب منذر يا إنجم توكيت ومن زيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد لتكي رواية نود أن يمواتو عبادة بن صامد يو تنا تكون مسند الطيالسي ده مسند أحمد وعن عبد الله بن بسر من بسر عند الطبراني هكذا عبد الله بن بسر فيما يروون الرواية تنا نم أتكون أين المؤجم الطبراني الكبير ورجاله ثقات عند الخيثمي mutanen da suka rawaito wannan hadisin amintattu ne alhaisami shi ya hukunta a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ɗaya wa an jabir ibn atik daga jabir dan atiku wa ya'ti lafzuhu fil faqrati al-ashira al-afiya sannan lafazin shi zai zo a cikin ainihin wato gaba ta mai zuwa din nan insha Allah ku kiyaye sunan atiku suna biyu ne akwai atiku da hausa ke cewa atiku da ainin ya kare da kaulasa akwai kuma atiku atik shi sunan atiku suna ne atiku shi kuma asali laƙabi ne don haka akwai bambanci amma na lura mutanen ba sa bambancewa sai a sa wa yaro atiku sai kuma suna kiran shi atiku to atiku daban atiku daban sunaye ne biyu ɗaya suna ne ɗaya laƙabi ne amma duk ka iya sa wa ɗanka duk wanda ka so insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a nan ne wurin tsayawa insha Allah saboda yadda lokaci to na malam ba yake tambaya na na
Hey.
a dama ai tabbataccen abu ne cewa dukkan yaro da bai balaga ba aljanna zai tafi ma'ana shi ya tabbata dan aljanna ne to amma ita saboda babba ce akwai hisabi akan ta sai ake cewa to za ta samu ceto ta hanyar dan shi ne kawai na'am cewa na'am na'am na'am na'am na'am to bari mu tsaya ta farkon tukuna gaskiya ne duk wanda ya mutu da imani hadisin bara'u dan azu wanda imamu ahmad da abu dauda suka rawaito za mu zo mu karanta shi anan in Allah za ka ga cewa ana yalwata mishi a ƙasa da cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara mai illa kana lahu mislu ajri shahid sai ya samu lada irin ladan wanda ya mutuwar shahada akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a mujalladi na goma shafi na 157 zuwa 158 wato fathul bari wal bayhaqi haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 376 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin ainihin wato mujalladi na shida shafi na 64 da shafi na 145 da shafi na 252 Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji waɗannan hadisai waɗanda ke bayyana falalar idan musulmi azaba ta same shi ta hanyar mutuwa a cikin annoba na'am musiba ce jarabawa ce azaba ce amma in ta same ka da imani ta same ka cikin haƙuri da sanin cewa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka har ta same ka ta ɗauki ranka a cikin wannan halin an yi maka fatan alkhairi salisan hadisi na uku ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bit ta'un fa yaqulu ashabu at-ta'un nahnu shuhada' فيقال انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتران القيامة شهيدي da suka mutuwar shahada da waɗanda suka rasu a cuta ta annoba da ta faɗo wa al'ummarsu za su zo a dandalin alkiyama fa yaqulu ashabu ta'un sai waɗanda suka mutu a lokacin annoba sai su ce nahnu shuhada mu ma dai shahidai ne mu ma mutuwar shahada muka yi fa yuqalu sai a ce unzuru to ku sauran jama'a ku duba sauran shuhada ku duba fa in kanat jirahuhum ka jirahi shuhada in ya zama raunukansu su kamar raunuka ne na waɗanda suka yi mutuwar shahada tafilu daman ga jini na zuba rihal misk amma kuma jinin ba ƙarni yake ƙarnin jini ba yana ƙanshi ne irin na turaren almisk Allahu akbar wa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'da damil ghazal haka mawakin manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan har ka fi halitta kaf tare da cewa kuma kai daga cikin su kake ba mamaki ki saboda ne ai turaren almisk jinin barewa ne aka ɗiba aka yi amma kuma ya fi barewar daraja na turaren almisk nau'i biyu ne akwai misk wanda yake asalin shi asli original ne shi ne wannan mage da kake gani ana yawo da ita katuwa a cikin akwati ana cewa magen juda ana cewa turaren juda to kashinta shi ne turaren juda din shi ne asalin misk original yana magunguna masu ɗimbin yawa ka saurari karatuna na littafin at-tibbin nabawi insha Allah ta'ala in na zo zan bayyana kusan za ka ga babu wata cuta wadda ba za a iya haɗa ta da almisk ba wanda a wannan lokacin insha Allah zai zama mun warware na'urorinmu waɗanda za mu rinka jefawa suna hallale suna fayyace suna bayyana waɗanne irin chemicals waɗanne irin components waɗanne irin sinadarai ne suke ciki sarki ya tabbata ga Allah akwai cututtuka da dama na damun mutane da za ka samu nono kindirmo ka samo wannan turaren almisk asalin turaren judan asali kashin wannan magen ka jefa shi ya warware ya mutsuke ya haɗe ya garwaye ka sha tuni insha Allah ta'ala ko rabu da ulcer ko rabu da diabetes wannan kaɗan ne samfoci kenan insha Allah sai an zo karatu insha Allah kan don za ku gane alherin addinin musulunci to akwai nau'i na biyu na turaren almiski shine jinin barewa ne jinin barewa ake ɗiba ana haɗawa da wasu sinadarai ana yin turaren almisk shine kake gani a 'yar kwalba don haka za a ga turaren almisk in ka je wurin masu da habbatu sauda iri biyu ne za ka ga ɗaya baki ɗaya kuma sai gan shi jawur to bakin shine asli shine na asali yana da nashi magungunan jan shine ainihin artificial shi kuma magungunan shi da ake magunguna ne na waje abin da ya shafi fata da makamantan haka sai mun zo karatun abdullin nabawi sha Allah ta'ala duk za ku ji bayani akai to abin da zai faru asalin turaren almisk shine turare mafi daraja a wurin Allah madaukakin sarki don haka yadda ake shafa shi a jika haka kuma ake cin shi shi yasa ka ji Allah ya ce khitamuhu misk idan za ka dama fura a haɗa maka da shi ka gani eh na ka ga malamai suke magana in ka zo karatun fiqhu kama kana karatun askari ko kana karatun muktasar sai ka ji suna magana shi sai ce wa miskun wa sa'aratuhu turaren misk mai tsarki ne magen juda ma mai tsarki ce me suke nufi karanta malam farshi sharhin muktasar karanta rahuni sharhin muktasar karanta abdulsamir sharhin muktasar sai su ce abin da ake nufi ko da ta mutu ita magen juda za a iya sakuto shi daga cikin duburarta kuma still a shi ko a sha ko a shafa shi shine wa misk wa fa'aratul misk ma'ana ita magen ita kanta abace mai tsarki cewa abace mai tsarki ba ana cewa za a ci ta ba ba a ce halal ba ta kiyaye shi ba ake ana nufin tana da tsarki dan ta taba ka ko dan ta mutu ko dan tai kaza ba mushe bace ba abin banza bace da za a ce a takaice shi turaren almisk Allah madaukakin sarki ya buga misali da shi da yawa a wurare a Qur'ani a cikin hadisai haka to daga ciki kaji yan aljanna in suka sha abin da suka sha na daɗi ƙarshe irin takotakon nan da ya fi kowanne zaƙi sai kuma ya zama misk ne kaga ana shan almisk kenan sai sa ka sake koma malaman cikin sai ka sake ganin sun ce ina hukuncin alhaji ya ci turaren almisk saboda in ka ci shi sai jikinka ya rinka ƙanshi kanshin sai rinka fitowa daga zufar jikinka ba sai ka shafa ba darasi ne mai yawa game da almisk a nan waɗanda suke mutuwar shahada ranar alkiyama za su tashi a filin alkiyama da jini a jikinsu amma an ka sansana shi kuma ba za ka ji karnin jini ba sai dai ka ji kanshin turaren almisk to duk wanda aka ji jinin shi yana kanshin turaren almisk to shahidi ne to sai su waɗanda suka yi mutuwa a lokacin annoba amai da gudawa ne ciwon kai ne zazzabi ne wata annoba ce ta zo ta kashe su sai su ce mu ma shahidai ne sai a ce a ya za a iya gane ku shahidai ne a sansana jininsu a ji in aka je na kanshin almisk fahim shuhada fa yajidunahum kadhalik sai a sansana sai a jijjinin su yana kanshin turaren almisk Allahu akbar akhrajahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 185 والطبراني في الكبير ده الإمام الطبراني أتكلم لتافن الكبير سيتي أدوب مجموع tattaruwar littattafan ainihin tabarani da aka buga a cikin ainihin wato kashi na shida kismi na shida takarda ta hamsin da biyar a cikin wajihi wato fuska ta biyu ta takaddar al'imamu tabarani wani babban malami ne na hadisi jama'a ya rubuta littafai da dama daga cikinsu akwai al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat da al-mu'jam as-saghir daga ciki akwai kitabud du'a waɗannan kaɗan cikin littafan shi kenan to kafin a buga su bugun inji sai aka samu malamai sai suka tattara su haka majmu'a wato tattaruwar littafan shi sai aka mai da su kamar guda ɗaya ne to a lokacin da na a buga waɗannan littattafai bugun inji ba suna nan a rubutun hannunsu to Nasiruddin Al-Albani ya dauko daga nan ne shi yasa kaji ya ce maka majmu' wato a je a duba wannan majmu'a a cikin ainihin wato kashi na shida ba a cewa mujalladi ku kiyaye domin mujalladi littafin da aka yi shi aka rufa shi kenan da jilda da fata da aka mishi abin nan bango sai dai a ce kishin don haka inda ya sanya alamomin sai ka ga kafin wato kashi na shida sannan takadda ta hamsin da biyar sannan sai sa waye wajihul waraka fuskar takadda ta biyu na dan taɓa wani bayani makamancin haka bi sanadin hasan yace imam tabarani da ahmad suka rawaito na hadisi da isnadi kyakkyawa kama qala al-hafiz kama yadda ibn hajar ya faɗi a mujalladi na goma shafi na 159 a fatihul bari an utbata ibn abdin as-sulami daga utba ibn abdin as-sulami radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yarda wala hu shahidun wannan hadisi yana da wani hadisin wanda zai kara mai karfi yake da shi min hadisul irbad ibn sariya wanda sahabi irbad dan sariya radiyallahu anhu ya rawaito shi akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da shi an fahimta a mujallabi na biyu shafi na 63 wa Ahmad da Ahmad a mujallabi na hudu shafi na 128 da shafi na 129 ku kiyaye fa akwai bambanci tsakanin ya ce shafi na 128 sannan sai sa kyas haka sai kuma ya sa 129 yana nufin hadisin ya ci shafuka biyu kenan amma in ya sa shafi na 128 sai kuma ya sa wa to yana nufin hadisin ya ruwaito shi a wurare biyu ya ruwaito shi a shafi na 128 ya kuma sake ruwaito shi a shafi na 129 amma in ya sa 128 sai kas kuma ya sa 129 yana nufin hadisi ɗaya ne amma ya ci shafuka biyu ko kuma ya taɓa shafuka biyu yake kiyaye duk waɗannan abubuwa ne masu sauƙi dai a gano su amma ya kamata ɗin a matsayinka na ɗalibin ilimi ka gane su ina fata an gane wa tabarani haka al-imam tabarani ya ainihin ruwaito wannan ainihin ruwaya ta irbab dan sariya a cikin ainihin wato takarda ta saba'in da uku a fuskar takarda ta ainihin wato biyu a wancan lissafin da ya gabata in ba ku manta ba wa hasanahu al-hafiz aiba har wa yau al-hafiz ibn hajar ya kyautata shi وهو حسن في الشواهد sai malam nasir din al-albani wanda sai fitar da nashi hukuncin a can baya ya gama kawo hadisin da waɗanda suka rawaito amma bai hukunta hadisin ba yace ibnu hajar ya ce hadisin hasani sai kuma ya sake kawo wata hanyar ta biyu amma bai kawo hadisin ba sai ya isara ya nuni sai ce ita ma wannan hanyar da shi ya isara ibnu hajar ya kyautata ta sannan sai albani sai ya ce na'am hadisin hasan ne amma ba hasanin ne li zatihi ba hasanin ne li ghairihi shine yake nufi da hasanin fi shawahid in an hada shi da hadisan da suka zo don su kara mai karfi sannan zai zama hasan wasu babu an abi huraira har yau a ƙarƙashin wannan matsalar to wata matsalar yake magana yawwa waɗanda suka rasu a lokacin annoba to akwai hadisi daga abu huraira ya taqaddama ko kuma hadisin ya gabata fil faqratul khamisa a gaba ta biyar al hadisul awwal hadisi na farko wa sayati aidan fi samina wa tasi'a kuma wannan hadisin zai sake zuwa a ƙarƙashin gaba ta ainihin wato takwas da kuma ta tara insha Allah wa an ubada har wayo akwai wani hadisin wanda ya shafi wannan matsala ta rasuwa akan annoba daga ubadat dan samit wa ya'ti fil ashira shi ma kuma zai zo ainihin a ƙarƙashin gaba ta goma duk waɗannan su ake kira ishara malami ya kawo cikakken riwaya guda ɗaya sai kuma ya ce abu dauda ma ya ruwaito daga ibnu umar to in ka zo sai ka ce yayi ishara haka in ka zo kana karanta littafin turmiji sai da turmiji ya kawo hadisi ɗaya amma sai ka ya ce wa fil babu an aisha wa jabir wa ali wa abi sa'id al khudri kaza kaza shi ke dan sai wuce to sai ka ce ya ruwaito hadisi kaza amma kuma ya zo isharar hadisai kaza Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan haka abinda wannan ainihin wato gaba take karantar da mu ita ce wanda biyu ya rasu a lokacin wata annoba da ta afko wa jama'a to an mishi fatan alheri amma kun ji sai in ya zama ne sai in ya zama bai tsorata ba sai in ya mai da al'amari ga Allah amma annoba ta tashi a Zariya sai ya gudu Abuja ba annobar yaki ba fa annobar yaki ta wannan ana gudu ina fata an gane annoba ce ta zo gari ana ta ciwon kai a gari ana mutuwa sai sai ka kwashe ina ka ina ka sai ka gudu a sunan Allah ba da labarin irin su a cikin alkur'ani alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut dubunnai dubbannai cikin garin isra'ila ne suka ji annoba ta zo suka kwashe ina su ina suka gudu suna isowa garin da suka iso ba da laka ga mun gudu wani ya asirin da yaro irin wannan mutuwa ina fa qala lahum thumma mutu sai Allah yake ku mutu thumma ahyahum sannan sai Allah ya rayar da su ba ma ya ne dan ya nuna musu gudunka oho kamar kiyashi ne ya hau tafin hannunka sai zo yana ta gudu da ka juya haka ya sake dawowa safai haka duk inda za ka gudu innal mauta allazi tafirruna minhu innahu mulaqiq dan haka annoba in ta sauka a gari na daya ba kyau a fita daga garin na biyu ba kyau a shigo garin sai a saurara su mutanen garin ai ta fatan Allah ya yi musu to duk wanda ya hakura ya zauna a garin sharadi na ɗaya kenan na biyu ya zauna cikin tawakkali da cewa duk abin da kaga ya same shi daga Allah ne to in har wani abin ya same shi na wannan annoba ya rasu ya samu darajar shahada amma in ya gudu mutuwar ta bi shi can ta cinye shi babu shakka ya mutu a fa'un amma bai samu wannan darajar ba idan ya zauna a garin yana ta surutu da gazan dangana cewa ai gashi nan kazantar suwa na ita ta jawo gashi kwalara ta zo yana tamita yana tamita ana nan sai ya mutu bai samu wannan darajar ba ku kiyaye idan hadisi ya zo da sharaɗi dole ne kafin a bayyana falalar a tabbatar da sharaɗi ina fata an gane na waye mai tambaya na sai bismillah na'am نعم نعم na'am kun ji tambayar shi zama idan ya zama mutuwar a wurin annoba ba wadda take zubar da jini ba ce yaya za a gaskata wannan hadisi wallahu a'lam abinda ni nake fahimta a hadisin shi hadisin na bayyana cewa waɗanda suka yi rasuwa ta hanyar annoba za su tashi a ranar alkiyama jini na zuba a jikinsu ko rashin lafiyar su ta shafi zubar jini a nan duniya ko bata shafa ba ba don kuma ba saboda martabar shuhada din ta kai gare su a gaga jini amma yana zuba tare da ƙanshi irin ƙanshin turaren almisk wallahu a'lam haka nake fahimta as-sabi'a alama ta bakwai daga cikin alamomin kyautatuwar mutuwa almautu bida'il batn rasuwa ta hanyar ciwon ciki idan ba manta ba mun fassara wannan a karatun baya cewa yana ɗaukar ma'ana uku ma'anar farko ƙullewar ciki ciki ya murɗe maka har ka mutu ma'ana ta biyu tsinkewar ciki shine ka tsire da gudawa har ka mutu ma'ana ta uku ita ce a samu abin da ake kira ainihin wato irin ciwo da ke fitowa ya yi rudu-rudu a kan ciki na fata an gane wanda shi kuma yana haifar da kumburin ciki don haka kenan ƙullewar ciki za ga ciki yana matsewa ciki ne haka wannan kuma za ga cikin ya yi kwajaja haka wannan kuma za ga gudawa ce ce ta yi cikin gaba ɗaya motsi duk wanda yana ɗaukar waɗannan mun karanto a bayan sha Allah wasu yi hadisan akwai hadisai biyu akan haka awwalan na farko wa man mata fil batan fa huwa shahid wanda ya mutu da ciwon ciki to yayi shahada rawahu muslim wa ghayruhu al-imam muslim da wani suka rawaito wannan hadisi وتقدم بتمامه في الخامسة تككر وانا حديثي تاغبات اتكين جبع تبير امك من تاب ثانيا حديثي نبي عن عبد الله بن يسار تجا عبد الله بن يسار قال ايكي كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا ان رجلا توفي منا زوني ده سليمان بن سرد da Khalid dan Urfuta sai suka fara hira cewa wani mutum Allah ya mai rasuwa mata bi batnihi cikin shi ne ya kulle shi sai ya mutu fa idza huma yashtahiyani an yakuna shuhada a janazati sai na ji suna kwadayin ina ma da sun je jana'izar wannan mutum fa qala ahaduhuma lil akhar sai na ji dayan su na cewa dayan ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أه لمن ذن الله بايات من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره wanda cikin shi ya murɗe shi har ya kashe shi ba za a yi mishi azaba a kabari ba fa qala al-akhar sai ɗayan yace bala haka abin yake wa fi riwaya a cikin wata riwaya madadin cewar bala cewa ya sadaqta gaskiya ka faɗa annabi ya faɗa haka wannan hadisi yana bayyana cewa wanda duk cikin shi ya murɗe mishi ko cikin shi ya mishi ciwo har ya mutu to ba za a yi mishi azaba a kabari ba kabari alama ce daga cikin alamomin yadda lahira za ta kasance Allahu akbar idan kabarin ka ya yalwatu ya haske ya ni'ima to lahirar ka za ta fi haka kyau idan kabarin ka ya kuntatu kabarin ka yi bala'i wuta ta kama ciki to gobarar da zaka fuskanta a lahira ta fi haka na'am daga cikin kaburbuka akwai wanda yake wuta gobara tana kamawa gadan-gadan kai daga cikin mutane akwai wanda ƙasa ba ta yarda ta karɓe shi a rufe shi gari ya waye sai a ji a same shi a waje a sake rufe shi gari ya waye a same shi a waje Bukhari ya rawaito hadisi sahihi akan haka wani mutum musulmi ne ya zo musulunta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya dai shugantaka kawai sai ya rudda ya koma kafirci ya koma cikin dangin shi yahudawa yahudawa suka yi ta siyasa da abin aka yi ta yawo madina ana kiɗa ana sa shi yana rawa a gaban mutane wato ana celebration yawwa ya dawo yahudawa 'yan siyasa ne ɗan demokuraɗiyya ne wai don musulmi su ji haushi to ga wanda ya musulunta kuna munna ya dawo ba da ne ga kai ya mutu aka je aka yi mishi burial aka sa katako mai tsada akwati aka yi komi da komi gari na wayewa sai ga gawar shi a kan kabari yahudawa nan suka ce karya ne musulmi ne suka je suka kwakulo shi gogon a ce saboda ya yi dare shi kenan suka sake mai da shi gari ya sake wayewa suka sake ganin haka suka sake cewa musulmi ne suka mai haka suka sake mayar da shi suka yi shagali za ka aza masu gado ga masu gadin da komai kuma gawar ta sake dannowa ta yi waje sai suka ce a watsa a bashi wuri dan iska shi ya gawa kai shi kenan that's all ya abin da ba su kai kenan sai suka watsa hadisi ne sahihi yana cikin sahihi bukhari tare da cewa karka manta Allah yana cewa alam naj'alul arda kifata ahya'an wa amwata shin da mu sanya musu ƙasa wadatacciya ba suna da rai ko bayan sun mutu ka taɓa ganin mutumin da yake shi ta har yanzu bai samu filin da zai gina gida ba saboda ƙasa ce kaɗan duniya ce kaɗan babu duk burinka ƙasa ta ishe ka ahya'an sannan wa amwata ana saka ka ƙasa shi kenan za ta haɗe amma shi ta ƙi karɓan shi to da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya kiyaye ka jama'a kun ji wannan hadisi wanda duk ciwon ciki ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to ba za a mishi azaba a kabari ba kabari jama'a wani dandali ne daga cikin dandalin da Allah yake jiran duk kowane halitta ya zai same shi da Allah yake cewa inna rabbaka la bil mirsad Allah yana nan yana jira duk gama abin da za a gama Allah yana nan yana jiran ka kabari ita ce madakata farko a turo mala'iku su ɗauki ranka cikin salama da aminci sai kabarin ka ya haske a buɗaɗa maka ai maka shimfiɗa aljanna ka ji ƙanshin aljanna hankalinka ya kwanta in ka saba wa Allah Allah ya turo mala'iku su maka dukan fiya suna gaura maka mari suna dukan kwakwasanka suna cewa akhriju anfusakum ita da ranka ka bamu mutumin banza al-yawma tujzauna azabal hur sai za ka sha wulakanci za a wulakanta ka a kaskanta ka sai sun yi bigi-bigi da kai tukuna sannan sai a shaƙe ka a fijarar wannan za a ce garka ya sa wani ya zo mutuwa sai an kulla ɗaki in ya tafi ka to tare za ku tafi saboda a lokacin tsalle yake yana amai yana kashi yana gudawa duk abin da ke kusa da shi yana bugewa mala'iku ne suke bin shi ya darjuna wujuhahum wa adbarahum fadau an shimali suna dukan iyayensu akhriju anfusakum fito da ranka ka bamu kai ka ji ko yakan ka aka ce bukuro ka bamu waya balle ranka ina ma ka san yake duk ya gama buge bugen sai su danne shi a yi koran madadin a fiddo sai a yi ta jijjigawa a ta jijjigawa a ta jijjigawa shi ne za ka ji wani yana ihu zai mutu yana ihu sai a rufe kofa a nemo ƙarfi su riƙe shi a ɗaɗɗaure shi ya tsinka igiyar da mala'iku yake yi sau da haka ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya maka kyakkyawar cikawa to irin wannan ya je kabari to abu ya munana la hawla wala quwwata illa billah akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya da wannan hadisi a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 289 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 160 wa hasanahu kuma tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hasan وابن حبان في صحيحه ده الإمام ابن حبان أتكلم تاسم في الصحيح a cikin lamba ta ɗari bakwai da ashirin da takwas mawaridin zam'an kenan ku kiyaye jama'a littafin mawaridin zam'an ila sahih ibn hibban malam nasir din al-albani ya yi wa littafin aiki na musamman magana ce mai tsawo amma bari in taƙaita ta cikin 'yan daƙiƙoƙi kaɗan asalin littafin ibn hibban albani ya yi aikin takhriji da ta'alikin shi sa'annan al-imam al-haythami malamin su ibn hajar ya yi mawarid al-dam'an ya kokarin tattace hadisan da suka zo cikin ainihin ibn hibban din ya kawo su a takaice a cikin wannan littafi nashi wai sai ya sanya sai sanya littafin suna mawaridul zam'an ma'ana idan kana bin kishiyar hadisan ibn hibban to ga inda cikin gaggawa ka je ka ɗibo su ka sha nasiruddin al-albani da yazo shine sai wannan littafi ka gan shi mawaridul zam'an din ne sai ya kasanta shi kashi biyu kashin farko shine sahihu mawaridul zam'an kashi na biyu shine da'ifu mawaridul zam'an ta haka littafin gashi kashin farko shine mujalladi biyu kashi na biyu shine mujallabi na ɗaya dukkan hadisan da suka inganta a cikin wannan littafin ga su yawa ne waɗanda ba su inganta ba kuma ga su yawa ne kana buƙatar ka samu wannan littafi musamman in kana karanta ainihin littafin nan na ahkamin jana'i dan ka rinƙa kana nazari Allahu akbar to yake a duba mawari wa tayalisi da al-imam Abu Dawud at-Tayalisi a lamba ta 1288 وأحمد الإمام أحمد أتكلم مجلد من هو إشاكي ما أريد ستين دجيل وسنده صحيح إسناد من حديث إن تكين الثامنة والتاسعة علامة تتقف بعلامة تترى الموت بالغرق الموت بالغرق رسوة a lokacin da mutum ya ainihin wato nutse a cikin ruwa mana ambaliyar ruwa ta cinye mutum ko kuma mutum ya afka cikin ruwa ya mutu ko kuma ruwa ya tafi da shi da gwargwadon yadda hadarin ya faru matukar ta hanyar ruwa ne wal da kuma rigijewar gini a samu wani gini ya rushe a kan shi ko wata gada ta ruguje a kan shi ko wani bene ya rushe a kan shi duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawar cikawa da kawai sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda magana annabi da yake ash-shuhada'u khamsa shahidai guda biyar ne al-mat'u wanda ya mutuwa a lokacin ta'u shine ma'ana al-mat'u ba wanda aka soka ba wal mabtun da wanda ya mutu saboda ciwon ciki wal da wanda ya nutse a ruwa wa sahibul hadmi da wanda jin ya danne shi wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu a fagen daga akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujallabi na shida shafi na 33 zuwa 34 muslim ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na shida shafi na 51 والترمذي الإمام الترمذي ما رويت أن حديثي أتكلم مجلد نبي شافي نتري ده همسون ده ترى وأحمد الإمام أحمد أتكلم مجلد نبي شافي نتري أكو ده أشرين ده ديار بشافي نتري ديار ده تلاتين ده أكو من حديث أبي هريرة أتكلم رواية أبو هريرة جماعة كن جوانا العاشرة علامة تقوم ده تكين علامة من ده كبيرة كتاور متوى موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها mace ta rasu a lokacin naƙudarta saboda ɗa da za ta haifa ko saboda ɗan da ta haifa duka biyu idan ta rasu bayan ya fita daga cikinta ta samu daraja idan ta rasu da shi a cikinta ta samu daraja duk ɗaya duk wanda ya faru ma damar saboda haihuwar ɗan ne ta mutu da ta samu mutuwar shahada Allahu akbar ya ku matan aure kun ji albishir gare ku ya ce da kika zauna kina haƙuri a ɗakin miji har kina haihuwar ɗaya Allahu akbar har garin haihuwa wannan musiba ta same ki ta rasuwa sayalaha min bishara madalla da irin wannan albishir لحديث عبادة بن الصامت سبب حديث عبادة بن صامت قد ننسيني حديثا دما ليك تإشارة داز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جي جيدا صحابي شئنا ميسونا عبد الله بن رواحة ɗaya daga cikin kwamandojin nan guda uku da muka ji waɗanda aka tura su a jeshul umara Allahu akbar ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr safi'u أرانا الهدى بعد الأمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع ما أكيني من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله أنا فنشي من ذن الله أنا جندا إن والكد إكي مشي har manzon Allah sai da jinjina mishi yake cewa dan uwanku Abdullahi da ke min waka gaskiya ike faɗe ba ƙarya ike faɗi ba sunan dan Allah rero ya ƙaryace wa fina rasulullahi yatlu kitabahu manzon Allah gashi a cikin mu yana karanta littafin shi idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna yana karanta qur'ani da daddare yana karantawa har al-fajr ya fito yana karatun qur'ani lokacin da kafirai ke jin daɗin bacci ya nuna mana shirya bayan da mu batattu ne yanzu ga zukatan mu sun haskaku da addinin musulunci manzo Allah yana jin dadin wannan waka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam har wata yarinya baiwa ta zo ta zauna kusa da shi wata rana ta zo tana yin wannan waka tana wasila rasulullahi yatlu kitabahu to abinka da yan mata waka ce waka sai kuma ta ƙara tana cewa wa fina rasulullahi ya alamu ma fi ghad annabi ya san me za a yi gobe sai annabi ya ce a a a a ki bar wannan ki na ɗazu dai ki ci gaba yawwa wannan shi ya nuna mana al-mi'yar al-haq wal mizan al-awfa li sunniyati shi'r wa bid'iyyati masu waken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ne manzon Allah waka ya san cewa sunna ce wa annabi waka amma kada ya sake ya ɗibi mukaman Allah ya bai manzon Allah in yi haka yayi ƙarya yayi bid'a kai kuma da kake sukar wanda yake yaban manzon Allah da waƙe ma damar ba ƙarya yayi ba ba bid'a yayi ba sukar ka bid'a ce balansin kenan yanzu an ba manhajin salafiyanci kuka kama ba waɗannan sun kama ɗariƙa kowace hayaniya ba su tarkata suke su ne manzon Allah waƙe waɗannan kuma su ne ɗan izalin su kuma da sun ji ana waƙa suke bid'a ce dukan ku kun bata dukan ku kun bata ba bambanci yi wa manzon Allah waƙa sunna ce na'am daidai ne don manzon Allah yana so yana jin daɗi ana yi mishi a gaban shi har in an yi mai a wata kwanan ma ku ba ku sani ba sai zai faɗa muku an yi mishi waƙa kaza to Abdullahi dan Umar suna ina lokacin da Abu Talib yau annabi waƙa amma sai da annabi ya koya musu waƙa wa abyadu yustafqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama isbatun lil arami kashi a bakin annabi suka ji wannan waƙa ba haka ba Abdullahi dan Umar shi ya rawaito ta sanda Abu Talib ya waƙa yana ina a duniya baban shi ma Umar din shekarar shi na annabi ya karantar da su ita saboda haka yin waƙen manzon Allah ba bid'a bane ku ji wannan ku kuma masu waƙen manzon Allah ku daina ƙari banda ƙarin ruwa kar ku wuce shi ne balance ta haka alfaza ya yi waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaba manzon Allah daidai ne amma a cikin ishiriniya da hamziya da albarga akwai kurakurai to kurakuran ba za a ci gaba da danganta su cewa ya ban manzan Allah ba ne sai a ce kuskure ne amma ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce alfaza ya yi bid'a ba ba za a ce ya kafirta ba ba za a ce mushriki ba ahli sunna ne salafi amma ya yi kuskure shikenan amma kai ka ce dan ne ba a ce ya yi kuskure ya dan ne ba za a ce ya yi kuskuren ba gashi ya yi kai kuma ka ce dan ne ba a ce waƙan manzon Allah sunna ce bai dan ne ba za a ce ba ga manzon Allah yana wa kanshi saboda haka in ba manhajin salafiyanci ba ba abin da zai balansi duk irin wannan shugantaka ta son zuciya kowa ya sha alwashi shi abin da yake yi daidai ne kuma abin da wani yake yi ƙarya ne dan haka dole ku je ku karatun hadisi ku zama malaman hadisi shine za ku iya daidaita al'amari malamin hadisi ba abin da ya shafe shi kawai gaskiya yake ne ba duk wanda ya ta kuma kawai gaskiya ce ba abin da ya shafe shi amma kai dan kungiya ka bani kai dan dariqa ka bani shikenan wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara kace duk wanda ba dan kungiyar sa ba zai shiga aljanna ba dan ce duk wanda ba dan dariqar shi ba zai ce ba zai shiga aljanna ba a a tilka amaniyuhu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah yake duk waɗannan maganganun ku ne na banza ku kawo hujja in kuna da dalili sai ce bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wanda duk ya sallama fuskar shi ya musulunta ya musulunci kawai shi ke shi kenan don haka ku yi kokari ku yi karatun hadisi ku yi kokari ku yi karatu a bisa manhajin salaf shi ne zai mai da ku mutanen kirki ba uwanka duk wanda ya musulunci sai zai shiga aljanna dan ba ɗakin uwa ka bane dan lokaci za a za a yi muku yawa ce ina fata an gane وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلما تعرف حديث wannan sahabi abdullahi dan rawaha mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam har har tukunci fa ana bayarwa in mutum yayi manzon Allah waka ko kun fahimta jama'a ana ba da tukunci manzon Allah yana ba da tukunci tabat su'ab mutayyam ghairu matbub inna ar-rasul lanurun yustaba'u bihi wani yaro ne dan ta kife mala amma ya gaji waka ya iya waka amma dan ta kife ne je waka ya gaji annabi sallallahu alaihi wa sallam kafiri ne manzo Allah yake sahabbai a je a zo da kansu sahabbai suka yi sunkuri suka tafi wanshi ya musulunta sai wanshi ya aika mishi da jawabi a waƙe saboda su sun gaji waka ya'yan zuhairu ne zuhairu ko jahiliya ta san ya iya waka yanki ya aika mai da saƙo cewa to kai eh manzo Allah ya fatawa a kano kanka kuma sun tafi don haka ina baka shawara ka san dabarar da za ta yi shi ne ya samu ya je ya naɗa rawani irin na buzaye a mawali sai ya zo gidan abubakar suka gaisa ka gani ne ce a to na zo in musulunta ne abubakar ya ce madalla faɗi la ilaha illallah ya faɗa ya ce to ba matsala yanzu ko ka gane ko na bayyana yake ba ko na ba ta an gane ya kira a mawalin shi abubakar gan shi yake ka amma kana da wayo mun yi fatawa a kanka tun sojojin da sun tafi suna aiki to yanzu ne ka zo da ke ta to tun da na musulunta ai na dawo cikin gida mu je ka kai nuna annabi ya ce to ya kai shi rai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai bakar sai ce mishi bai da amawalinka saboda hanya na da tsautsayi kada wani daga gidan sama kawai ya biro mana ya mai da amawalin su suka tafi da suka je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce to gashi nan ya tuba ice wane ne yana cewa ya yi son sai ya cira amawalin shi manzo Allah yake kai shi ne sai ni ya ce tabat su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula la nurun yustaba'u bihi eh ya fara yaban annabi sallallahu da ya dadi annabi sai ya cire mayafin shi ya kifa mishi saboda haka yaban manzon Allah gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam ba bid'a bane ku je ku karatun hadisi ko kuma kar ku zan cikin yabo kai uba take ka rika kana aunawa shi yasa shi kanshi babban mawakin manzo Allah yake zin alqawla in hawalta madha muhammad wa fi kulli qawlin mustaqil wa za'iz yace in zaka yabi annabi muhammad ka rinka aunawa kar ka saki bakin ka duk abin da ya fito ka faɗi a'a kai kuskure ka rinka kana aunawa to haka ake yi ba za ku gane wannan ba duk sai kun je kun yi karatu amma kawai kowa ya tsaya shi abin da ya dame shi kawai kullu izbin bima ladayhim fari'u ba karatu wallahi za ku yi ta shirme ku ta danka wa junan ku kaulasan da bid'a da sauransu a halin dukkan ku ƴaƴan su Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji wannan ainihin wato sahabi ubadu dan sami da ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ada abdullahi ibn rawaha manzon Allah ya je da Abdullahi dan Rawaha qala sai yace fama tahawwaza lahu an firashihi baya iya ko matsawa ko dan matsawa ya dan matsa daga kan shimfiɗa shi wato ya dan motsa ya matsa ma wato rashin lafiya ya dukkata shi ya galabaita gashi nan rigid ina fata an gane فقال في من ذا الله يتي أتدري من شهداء أمتي كاسن شهيدا الأمة تقوى قالوا صحابي سكتي قتل المسلم شهادة كسم مسلمي أكس مسلمي أتيلياتي شهادتي قال في النبي يتي إن شهداء أمتي لقليل إذا لقليل وأشي شهيدا الأمة وكأني قتل المسلم شهادة نعم ما يبدأ كشي مسلمي ana musulmi wajen an kashe shi to shahada ce wata'un shahada mutuwar annoba ita ma shahada ce wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a mace dan to kashe ta suna tare to shi ma ainihin shahada ce gashi yace hiya allati tamutu wa fi batniha waladu ita ce wadda ta rasu dan na cikinta ta rasu dan na cikinta shahadatu wannan ma shahada ce ya jirruha waladuha ɗanta zai ja ta a ranar alƙiyama bi sararihi da cibiyar shi ilal janna har zuwa aljanna ka san cibiyar shi dama tana makale da uwar placenta ta nan yake samun kaza da kaza da kaza da saka bincike likitoci da masu karatun science a ranar alkiyama wannan ɗan da ta mutu da shi a ciki sai ya fito yana janta zuwa aljanna da wannan cibiyar tashi Allahu akbar ka ji dan halal zai kai uwar shi aljanna gashi nan malai yace asirra ma yabqa ba'da alqat'i mimma taqatahu alqabila abinda ake nufi da cibiya shine wannan abu da yake ragewa bayan ainihin unguwar zoma ta ainihin wato yanki wasararu to sararu din fa ma ta qata'uhu abinda take yankewa an gani asirratu ita cibiyar to asararu fa igiyar da ke jikin cibiyar to kun ga sarar din annabi ya amfani da shi amma me yasa na fassara mana cibiya kusantar da ma'anar cewa to igiyar cibiyar ko kun fahimta da ma malam sai yake cewa وهو السر بالضم ايضا كما هر انا تيوا السر اخرجه احمد الامام احمد يستد وانا حديثي اتكين مجلد انه اشافي ندري دي دقاء haka mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ashirin da uku wa darimi haka al'imam darimi a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas wa tayalisi da al'imam abu da da tayalisi a cikin ainihin wato lamba ta ɗari biyar da tamanin da biyu wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa lahu fil musnad har wa yau al-imamu ahmad a cikin musnad a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da sha biyar da shafi na ɗari uku da sha bakwai da shafi na ɗari uku da ainihin ashirin da takwas ya ruwaito turkun ukura wasu hanyoyin daban وتاريخ ابن عساكر حكنا أتكن تاريخ ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق أتكن مجلد تكسني اسمي كسي نتقف لما تكدى تأريه إدى تلاتين بشدة أفسك تكدى تبيو وأن ما لم يسرويت وأن حديثي طرق أخرى وسهل دبا أبن بيتا جماعة wannan littafin na ibnu asakir littafi ne mai yawa a wancan lokaci ba a buga shi ba ina fata an gane lokacin da albani ya amfani da su wato lokacin da su malam nasiruddin albani suka taso a duniya a farko farkon wannan karni da aka kare shi na 1900 din nan littattafan hadisai da yawa suna nan a rubutu rubutun hannu ba a buga su ba don haka ya rinka ɗaukowa ne daga mahfufat rubutun hannu ina fata an gane amma dab da zai rasu an buga wannan littafi ga shi ka gan shi tarihu madinati dimashq mujallabi tamanin da biyu ne Allahu akbar aikin aiki ne jama'a من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله يكرمك don haka fakun muhaddisa au mutatassilan alal muhaddisi jama'a kun ji wannan hadisi wasu babu an safwan ibn umayya inda darimi wa nasa'i a ƙarƙashin wannan matsala akwai hadisi da ainihin safwan dan umayya ya rawaito yana nan a cikin musnad darimi wa nasa'i da sunan nasa'i a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da tara wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujallabi na shida shafi na ɗari hudu da sittin da biyar zuwa ɗari hudu da sittin da shida wa an uqbata ibn amir inda nasa'i hakanan al'imamu uqbata dan amir ya rawaito irin wannan hadisi yana nan a cikin musnad a sunan nasa'i mujalladi na biyu shafi na 62 zuwa da uku wa inda al-bukhari fi tarikh al-imam al-bukhari ma ya rawaito a cikin littafin shi at-tarikh al-kabir a cikin ainihin wato kashi na uku an gane fuskar takarda ta daya sannan lissafin takarda ta 58 shi ma wannan littafin a lokacin da albani ya hujja da shi ba a buga shi ba amma alhamdulillah a yanzu ga shi an buga shi mujallabi tara ina fata an gane wannan yana daga cikin alheran da ake ta nuna wa mutane idan kuka tashi ku yi abin da za ku game da hidimar sunna idan yan baya suka zo sai zama kun sauƙaƙe musu hanya wallahi waɗannan littattafan a wurin waɗannan malaman muka fara jin sunayensu yau ga shi su ba su ga waɗannan littattafan an buga su ba mana har suka mutu sun ɗan tafan ne a rubutun hannu amma ga shi mumin gan su ga shi an rubuta su shi ne sai kuma almajiran shi suka tashi suna ta haƙiƙin waɗannan littafai a ƙarƙashin ilimin da ya koya musu abin da ake ke ba zama ake kullum kuna malamai kullum ku kenan munafunci kullum ku kenan neman sharri kullum ku kenan albinjimanci aiki za ku yi academically duniya ta ce da cewa na'am waɗannan duf'a ce waɗannan generation ne na malamai ba wai a kullum ku kenan to ya za a yi a kullawa da makirki ya za a yi kaza kun fi kama da ɗan daba fiye da malamai abin da su suke yi kenan ba ruwansu da wani ba abin da ya shafe su ba su ɗauki kansu a matsayin wani abu abin da suka ɗauka hidima suke wa addini neman kusanci suke saboda ranar alƙiyama su samu ceto wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan sun yi wa sunna shi hidima wannan ba zai yi ba na farko sai ka koya na biyu sai ka tsarkake zuciyarka ka tunkari aikin da gaske na fata an gane to kun ji jama'a amma wannan riwayar ita ta zo ne da qadiyatul gharq qadiyatul gharq an gane wannan riwayar ta nasa'i da bukhari din ta zo ne da mas'alar wanda ya mutu a halin ruwa ya haɗe shi ne kawai riwayar da ta zo wa an rashid ibn ubays inda ahmad haka rashid dan ubays ya ruwaito shi ma hadisin shi na nan a cikin musnadul imam ahmad a mujalladi na uku shafi na 289 wa rijaluhu thiqat mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne وقال المنذري في الترغيب الإمام المنذري يفدي أتكل التاسن الترغيب والترهيب أتكل مجلد نبي شافي نتألي بيد أيكي إسناده حسن إسناد وانا حديثي كتاوان وفيه الزيادة أتكل شكما أنسى مؤمن واتو قال وانا كجا أتكل لفظ شوى يجرها ولدها بسرره إلى الجنة أنقالي أتكل أيمن واتو وانا لتاسي نأيمن واتو ترغيب والترهيب منذر يا إنجم تيكيت تونن زيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالس وأحمد يتكي رواية من ودى أين يمواتو عبادة بن صابر يو كما تكون مسند الطيالس ده مسند أحمد وعن عبد الله بن بصر من بصر عند الطبراني هكذا عبد الله بن بصر فيما يروون رواية نان أتكين أين المؤجم الطبراني الكبير ورجاله ثقات عند الهيثمي mutanen da suka ruwaito wannan hadisin amintattu ne alhaisani shi ya hukunta a cikin littafin shi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ɗaya wa an jabir ibn atik daga jabir dan atiku wa ya'ti lafzuhu fil faqrati al-ashira al-atiya sannan lafazin shi zai zo a cikin ainihin wato gaba ta mai zuwa din nan insha Allah ku kiyaye sunan atiku suna biyu ne akwai atiku da hausa ke cewa atiku da ainin ya ƙare da kaulasa akwai kuma atiku atik shi sunan atiku suna ne atiku shi kuma asali laƙabi ne don haka akwai bambanci amma na lura mutanen mu ba sa bambancewa sai a sa wa yaro atik sai kuma suna kiran shi atiku to atiku daban atiku daban sunaye ne biyu ɗaya suna ne ɗaya laƙabi ne amma duk ka iya sa wa ɗanka duk wanda ka so insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a anan ne wurin tsayawa insha Allah saboda yadda lokaci to na malam ba yake tambaya na na a dama ai tabbataccen abu ne cewa dukkan yaro da bai balaga ba aljanna zai tafi ma'ana shi ya tabbata dan aljanna ne to amma ita saboda babba ce akwai hisabi a kanta sai ake cewa to za ta samu ceto ta hanyar dan shi ne kawai na'am cewa na'am na'am na'am na'am na'am to bari mu tsaya ta farkon tukuna gaskiya ne duk wanda ya mutu da imani hadisin bara'u dan azu wanda imamu ahmad da abu dauda suka rawaito za mu zo mu karanta shi anan in Allah ya za ka ga cewa ana yalwata mishi a